ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya kaddara tattaruwarmu a wannan anguwar mai albarka ta basura a nan birnin niyame domin aiwatar da aikin annabawa shine ma'anan wa'azi da da'awa wanda wasu samari suka shirya wanda wannan samarin ina musu albishir ina musu albishir da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa sab'atun yudhilluhumullahu fi zilli yawma la zilla illa zillu akwai nau'in mutane guda bakwai wanda ranar tashin alkiyama lokacin da za a kawo rana a kusan kanun mutane sai ya kasance babu wata inuwa babu wata ombr in ba inuwa ta al'arshin Allah maɗaukaki ba manzo Allah ya ce babu wanda za su shiga wannan inuwar sai nau'in mutane guda bakwai wanda suke nau'in abubuwa guda bakwai daga cikinsu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa shabun nasha'a fi ibadatillah an fi ta'atillah daga cikinsu matashi ko yara samari da suka tashi tun suna ƙanana suna bin Allah har suka mutu a haka da haka ina fatan wannan hadisin ya tabbata akan ku ina fatan Allah ya tabbatar da ku akan wannan wani mai hikima yake cewa شباب قنع لا خير فيهم بارك الله في الشباب الطامحين yace matasa wanda babu ruwansu da harakar addini wanda ba su da komai game da guri na addini yace babu alkhairi a tattare da su irin wannan matasan wanda ba su samu busu damu da addini ba mafi yawanci ta hanyar su ce ake bi ana cin galaba akan musulmai domin ba a cin 'yan gari sai da ɗan gari mafi yawanci irin wannan matasan su ne turawa ke hore makunnai su zo suna yaƙi da musulunci suna ƙeya da musulunci don haka sai ke cewa barakallahu fi shababi tamihina Allah ya yi albarka ga dukkanin matasa wanda suke da guri mai kyau na ɗaukaka addini daga cikin guri mai kyau na ɗaukaka addini ko kaga matashi ya damu da ya zo ya saurari wa'azi kaga matashi ya damu da ya gayyato wani malami ya masa wa'azi don ya tunatar da shi da ya shahi addininsa na musulunci da haka ina fatan iyayen wannan matasan su ƙara musu ƙwarin gwiwa domin takan iwa dalilin wannan matasan Allah ya tsamar da su daga wuta baka san aikin da zai dalilin shigarka aljanna ba Allah ya ƙara musu albarka da mu gaba ɗaya yan uwa masu girma maudu'in da aka ce in yi bayani a kansa shine akan shirka tabbas wannan maudu'i ne mai mahimmanci al'amari na shirka al'amari ne wanda muke bukatansa a kowanne lokaci a yi muna bayaninsa don saboda hatsarinsa kamar yadda za mu za a cikin karatu shirka tana da ɓangarurka daban-daban ɓangaren da zan so in yi bayani a kansa shine adraru shirk fi duniya wal akhira munin shirka aibin shirka matsalolin da shirka take jawo ma mutum a duniya da kuma lahira kenan wannan maudu'in yana da baki guda biyu yana da bangare guda biyu bangare na bayanin munin shirka a duniya wanda shi za mu fara da bayani in lokaci ya isa mu kai ga na lahira ko da abubi mu faɗi domin mahimmancin gayin na duniya akwai wanda shi lahira ba ta dame sa ba shi duniya ce kawai yake kallo to shi ne a cikin wannan wa'azin za ka ji wai ko da baka damu da lahira ba to ka san da shirka tana iya zamanto maka matsala ko matsaloli a cikin rayuwarka da farko dai me ake ce ma shirka idan aka ce shirka huwa ittikhadhu an-niddi lillahi ta'ala fi rububiyyatihi aw fi uluhiyyatihi aw fi asma'ihi wa sifatihi abunda ake ce ma shirka shine ka sanya ma Allah kishiya a wajen bauta ko a al'amarin uluhiyya ma'ana al'amarin halitta ko kuma daga cikin sunaye da siffofi na Allah maɗaukakin sarki uwa masu girma shirka abu ne mai faɗi kuma shirka kala biyu ce akwai ashirkul akbar akwai ashirkul asghar akwai karamar shirka akwai babbar shirka babbar shirka hiya al-kharija min al-milla ita ce wadda take hutar da mutum daga hanya ta musulunci idan mutum ya wannan ya huta daga musulunci ko da ko a ce shi musulmi ne a da dalilin yinta wannan ita ce mafi hatsari shirka ta biyu ita ce ashirkul asghar ita ce shirkar da ba ta hana mutum ba ta shidar da mutum daga musulunci amma tana jawo ma addinin sanakasu tana jawo ma musuluncin sanakasu wadda da ƙarshe takan iya ta sa mutum ya tashi a tutar babu yana ganin yayi ibada a duniya ya bi Allah sai ya je a lahira ya isko banza in uwa masu girma wannan shine aksamu shirk sannan akwai anwa'u shirk nau'ukan shirka nau'ukan shirka min haythiyatin ukhra akwai ashirku fi ta'a shine hada Allah da wani akan biyayya ya kasance kana yi ma wani biyayya kamar yadda kake yi ma Allah biyayya misali iyayenka ya kasance duk abin da iyayenka suka umurce ka zaka yi koda ya saba ma Allah to wannan iyayen kaman ka maida su kishiya ga Allah madaukakin sarki domin iyaye lahum ta'a al-mutlaqa lahum mutlaqu ta'a latta al-mutlaqa su iyaye suna da biyayya kayyadadda ba biyayya ta gaba ɗaya ba domin ba wanda ake ma biyayya ta gaba ɗaya in bawa ba in ba Allah madaukakin sarki ba domin akwai wanda iyayensu za su sa sabon Allah iyayenta su ce kake sake sa hijabi in zaki ta misali ko da yake ba mu fatan a ce akwai iyaye wanda suke haka amma takan iwa iya samu iyayen da za su sa kiki ki je ki yi zina don ki kawo musu kuɗi iyayen da za su sa ka ka je ka yi swata don kawo musu kuɗi misali kenan wannan shine yana daga cikin ta'a ka riki son zuciyarka ya kasance duk abin da zuciyarka ta umurce ka kana yi kamar yadda Allah in ya umurce ka yi kaza dole kai kuma haka in abin da zuciyarka ta umurce ka sai kai a wannan lokacin sai zuciyarka son zuciyarka kasance abin bautarka shine Allah subhanahu wataala yake cewa afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu baka ga wanda ya ɗauki son zuciyarsa ba abun bautansa daga lokacin da ya kasance duk abin da zuciyarka ta umurce ka kana yi to zuciyar nan ta kaman ta zaman to kishiya ga Allah madaukakin sarki Allah subhanahu wataala yake jan kunnan yahudawa yake cewa ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah sun ɗauki sun riƙi malumansu da masu yawan bautansu abin bauta koma bayan Allah me ma'anan malumansu domin sun kasance maluman yahudawa suna canza littafin Allah a taura da Allah ya sabkar musu in maluman suka ce ku yi kaza sai su yi koda ko ya saba ma Allah to sai Allah ya siffanta su da cewa sun riki wa'annan a matsayin abin bauta yan uwa a takaice dai dukkanin wanda zaka rike kana masa biyayya ta ido ruhe duk abin da yace kai kai zaka yi koda ya saba ma Allah to wannan mutunan kaman ka maida shi kishiya ga Allah kana shirka wannan shi ake ce ma a yake da suna ashirku fi bayan wannan akwai kuma nau'in shirka na biyu shine ashirku fil khawfi shine shirka a cikin game da tsoro ya kasance kana tsoron wani kamar yadda kake tsoron Allah ko hiyama da yadda kake tsoron Allah daga cikin irin wannan shirka ya kasance za ka iya kai sabon Allah in kowa bai ganinka amma in kana kai kadai in kana kai kadai in kana a cikin mutane ba za ka yi ba duk lokacin da ya kasance za ka iya yin sabon Allah kai kadai in kowa bai ganinka amma in kana cikin mutane ba za ka yi ba don tsoron kada a ce ka yi to a wannan lokacin kana shirka kana hada Allah da wani shi yasa Allah yake cewa yastaghfuna minan nasi wala yastaghfuna min Allah suna tsoron mutane amma ba sa tsoron Allah in yana a cikin mutane zai nuna shi mutunan kirki ne amma in yana shi kadai ya kuble a cikin daki zai iya bude salula ya kalli abin da yake so wannan kana shirka shirka karama domin ka hada Allah ka hada tsoron mutane da tsoron wa da tsoron Allah madaukakin sarki Allah ya ce wala takhafuhum fala ta khafuhum wa khafuni kada ku ji tsoronsu ku ji tsorona ashe wanda ya kamata ka ji tsoro hiye da kowa shine Allah shi yasa a babin tarbiyya ana so yara tun suna ƙanana a koya musu tsoron Allah a koya musu tsoron Allah kada ka sa musu tsoron ka kawai baka tuna musu da Allah ana nuna musu Allah ana jin tsoron sa domin Allah shi ke da wuta Allah shi ya halice ka Allah in ba abin sai yana yin azaba sannu sannu yaro sai ya tashi da mi da tsoron Allah madaukakin sarki duk yaron da ko ya tashi da tsoron Allah tabbas karshen sa za ta yi kyawu in wa masu girma daga cikin nau'i na shirka akwai ashirku fi tawakkul shine shirka a wajen tawakkali ya kasance kana dogaro da wani kamar yadda kake dogaro da Allah maɗaukakin sarki ya kasance idan ka shiga a cikin matsala marmakon na farkon wanda za ka fara tunawa shine Allah amma sai ka tuna da wani duk wanda yake haka yana shirka in ya kudurta haka zai ka imanto babbar shirka don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin ga Allah ya kamata ku dogara in kun zamanto in kun kasance mumunai idan aka ce dogaro da Allah ba ana nuhin ba a'a kada ka nemi taimakon kowa a'a za ka nemi taimakon wasu amma ya kasance na farko wanda za ka fara neman taimako shine wa shine Allah maɗaukakin sarki idan ka nemi taimakon Allah Allah shi zai turo wanda zai taimaka maka kenan sai ya kasance shi wanda zai taimaka maka sababi ne amma asalin daga wa yake daga Allah maɗaukakin sarki shine wani yaro ya keɓance kansa a masallaci baya da kowa iyayen shi sun rasu sai ya kuma masallaci yana zama yana hidima sai wani alaji ya isko sa kwance sai ce kai ba ka da kowa ya ce e ina kake zama ce nan masallaci nake zama ya ce to zo in maida ka gidana ce a ani dan dai nake so in zamna dan in zama masallaci hidima sai ce to wa yake ka maka abinci an gaye da kyau ko ya ce allah ke ciyar da ni ya ce to na ji amma duk in ka shiga matsala ka zo a wurina ya hudda kuɗi ya bashi sai ce duk in ka yi bukata ka zo a wurina zan baka kuɗi an gane ko bayan ya bashi kuɗin ya ce duk in kana da bukata ka zo wurina zan yi maka sai ya ce masa a'a alaji ba sai na ta wurin ka ba wanda ya turo ka yanzu ka bani in na shiga bukata zai ƙara turo ka ka bani kun gane ma nan yanzu shi ya roƙi alajin bai roƙe shi ba ko Allah ya turo alajin ya bashi to yace in na ƙara bukata alaji Allah zai ƙara turo ka kenan ba sai na tayi na mika hannuna ba wannan shi ake ce ma tawakkali kenan ka dogara ga Allah farkon matsala in ta samu kada ka tuna da kowa ka tuna da Allah idan ka tuna da Allah to Allah zai kawo maka dauki wa man yatawakkala ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara da Allah to Allah ya ishe sa matukar kana dogaro ga Allah matukar dogaro wanda ya dace ba tare da shakka ba to wallahi ba matsalar da zaka shiga face Allah ya walmali ya walwali maka wannan matsala kenan wannan shine nau'in shirka na, uku akwai nau'in shirka na hudu shine ashirku fil mahabba an gane da kyau ko shine shirka a wajen soyayya ya kasance kana son wani kamar yadda kake son Allah ko ya kasance kana son wani ma fiye da yadda kake son Allah ya zaka gane kana son wani fiye da Allah shine ya kasance duk abin da ya umurce ka za ka iya ko da ya saba ma Allah akwai wanda yake son budurwarsa hiye da Allah ta wace hanya in budurwarsa ta ce mu hita mu je me yake da suna mu je picnic ko mu je suware sai ya huta tare da ita a wannan lokacin ya nuna ya son ta hiye da wa hiye da Allah domin Allah ya haramta ka hita da mace da ba muharramiyar ka ba la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'a du mahramin an gane da kyau ko wannan shine kenan kenan lokacin da kake yi ma budurwarka abin da ya saba ma Allah to kaman kana nuna kayi son budurwarka ne hiya da wahiya da Allah lokacin da saurayinki yake sa ki ki mishi kiss da yake ba ba Nigeria bane ko to ki masa bizu ko kuma ki ki ki miki da su ki masa ki sisi na da irin naku na mata kuma ki yi masa akwai wanda ma mishin akwai wanda saurayin ta ma zai ce ta ɗauki fotanta na gaban jikinta na wani bangare na jikinta parti and team kinta ta tura mishi subhanallah la ilaha illallah duk wanda take haka to kaman tana son saurayin ta yin hiye da wa hiye da Allah madaukakin sarki kana da mai gida lokacin sallah ya sai ce a ka zamna shi zai tayi sallah kai kuma kana nan zamne sai an kare shallar jam'i sannan kai ka je kai sallah ka hihita mai gidanka akan wa akan Allah madaukakin sarki kana a ekol lokacin sallah ya yi ba za ka yi ka ka yi sallah ba kana ta abin da kake yi ka hihita wannan lakwal a kan mi a kan son allah maɗaukakin sarki allahu subhanahu wa ta'ala yake cewa wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah akwai daga cikin mutane wanda suke sa ma allah kishiya suna son wannan abubuwan hiye da son Allah maɗaukakin sarki ashe kuwa masu girma shirka abu ne mai faɗi Allah ya kare mu mu zo ga asalin maudu'in mu shine menene matsalar shirka a duniya adraru shirk fi duniya a na zano wasu abubuwa kamar haka ɗaya biyu uku hudu biyar shidda bakwai takwas tara goma sha ɗai sha biyu sha uku na zano wasu matsaloli guda goma sha uku wanda dukkanin wanda yake shirka zai iya haɗuwa da su a nan duniya kuma ɗai daga cikinsu in ita kaɗai ka siffanto da ita to ita kaɗai ta ita zamanto maka matsala a duniya idan muka zo a lahira ko na taƙaita ga guda uku domin na duniyar in muka faɗi suka iya su zamanto kowa ya shafa da wanda ya damu da lahira da wanda bai damu da lahira ba in kuma masu girma ba ta da ɓata lokaci ba abu na farko daga cikin munin shirka a duniyar mutum shine annahu zulmun lil khaliqi wal khalqi wan nafs daga cikin matsalar shirka kasancewar ta zalunci ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a halshen Luqmanul Hakim ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim ya kai dana kada kai shirka domin shirka zalunci ne mai girma Allah ya siffanta shirka da mi da zalunci ashe shi ya sama a wata aya yake cewa inna shirka la zulmun azim lallai shirka zalunci ne mai girma babu zalumcin da ya kai shirka kuma shirka ta kumshi zalunci guda uku wanda duk zalumcin da aka ce ma ya kumshi wannan haƙoƙin guda uku to tabbas zalunci ne mai muni to shirka ta kumshi wannan zalumcin guda uku wanda duk wani zalunci da za a yi a duniya bai wuce wa'annan abubuwa guda uku in ma ya kasance zaluncin da kai Allah ka zalunta ko kanka ka zalunta ko wasu ka zalunta shine zulmul zulmul khaliq zulmul khalq zulmun nafs wannan wanda mun yi kudu ba mai zaman kanta akan wannan akan zalunci da nau'ikan sa to zalunci munin ta shirka zalum munin ta shine ta kumshi wannan zaluncin guda uku ba ta da bata lokaci ba shirka ta kumsu ta kumshi zulmul khaliq idan kana shirka kaman kana zaluntan Allah ne don me yasa kaman kana zaluntan Allah domin wa ya halice ka wa yake ciyar da kai wa yake shayar da kai iskan da kake shakawa na wane ne amma ta kaka za a ce ya umurce ka kace ba za ka yi ba ta kaka za a ce ya hane ka kace ba za ka yi ba dan Allah in kai haka kai zalunci ko baka yi zalunci ba tabbas kai zalunci tabbas kai zalunci amma dai duk da Allah ka zalunta amma zalumcin asali ga wa yake komawa a ga kanka yake komawa wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun a zahiri zamu ce ka zalunci Allah amma matsalar gawa take komawa gare ka take komawa domin a hadisul qudusi Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya ibadi law anna insakum wa jinnakum wa awwalakum wa akhirakum كانوا على أفجر قلب واحد منكم ما نقص ذلك مما عندي da a ce gaba ɗayan mutanen duniya su kasance da zuciya irin ta fir'auna da shirka irin ta fir'auna da lalaci irin na fir'auna Allah yake cewa wannan ba zai taɓa zamantowa muni ba zai taɓa rage komai daga mulkin Allah ba maɗaukakin sarki da haka ashe idan ka yi ibada wa kaima kanka kaima kenan shirka idan kana yin ta ka zalunci Allah kuma ka zalunci wa kuma ka zalunci kanka zalunci na uku shine a cikin shirka akwai zaluntar sauran mutanen da kake mu'amala da su domin duk wanda yake shirka bai san dokokin Allah ba duk wanda yake shirka misali wanda yake shirka daga cikin wanda suke shirka za su iya sihiri su yi maka sihiri su lalata rayuwarka su yi maka sihirut tafriq ko kuma su yi maka sihirul hawatif ko kuma su yi maka sihirun nazif ma'ana sihiri na su raba ka da matarka ko sihiri na ka haukace ko kuma sihiri na kasance kullum a cikin rishin lahiya dukkanin wannan suna yi wa yake yi mai shirka idan yayi ya zalunci wa ya zalunci wanda yayi masu sihirin kenan shirka munin ta zalunci ne ga Allah zalunci ne ga mutane wanda yake yana zaluntar mutane sannan kuma wanda yake yana zaluntar kansa Allah ya kare mu yan uwa masu girma daga cikin munin shirka annahu sababun li faqdil amni munin shirka daga ciki shine dalili ne na rashin kwanciyar hankali duk wanda yake shirka ba zai kasancewa a cikin kwanciyar hankali a duniya ba Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa alladhina amanu wa lam yulbis wa lam yalbisu imanahum bi zulmin fa ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun wanda suka yi imani da Allah suka ce su musulmi ne bu su cakuɗa imaninsu ba bu su cakuɗa musuluncinsu ba da zalunci a zulmuhuna ai a shirka wanda suka yi imani da Allah bu su cakuɗa zaluncinsu da shirka ba bu su cakuɗa imaninsu da shirka ba Allah ya ce wa'annan su ne shiryayyu kuma wa'annan suna da kwanciyar hankali Allah zai sa musu kwanciyar hankali a duniya duk wanda yake shirka ba zai taɓa kasancewa a cikin kwanciyar hankali ba babban misali anan shine a wannan zamanin da muke a statistikin da aka yi a duniyance babu kasashen da aka yi samun mutum ya yi alintihar mai ake cima alintihar shine mutum ya yi dan kansa mutum ya kashe kansa babu kasashen da ake samun wannan kamar kasashen europe da kasashen amurka akwai wani bincike da aka yi a demil duz wanda wannan labarin na karanta sa a mikir suna a tashar bbc a demil duz a shekara ta demil duz an samu 50 miliyon person da suka yi suicidan kansu da suka kashe kansu mutum miliyon ba miliyon ba mil an gane ko 50 mil 50 mil person a shekara guda da suka yi da suka yi suicidan kansu mutum dubu hamsin da suka kashe kansu an gaye da kyau ko kuma dukkaninsu matsaloli ne wanda ba su takara sun karya ba domin da baka da imani shikenan matsala kaɗan shikenan sai kai komi naka ya ƙare domin wanda yake da imani yana da mi yana da tawakkali lan yusibana illa ma kataba Allahu lana musulmi wanda yake da imani ya san ba abin da zai same sa sai abin da Allah ya mi ya kaddara masa shi kuma wanda ba musulmi ba wanda yake mushriki e shak kawai ya sani daga cikin wanda suke su dan kansu akwai wanda da aka bincika ya bar laitar dalilin da ya sa su dan kansa shine ya kasa ya rasa kudin da zai sayan zoben da zai ba matar da zai aure an gane ko kusa su a wajen su a wajen aure akwai auren zobe wanda in aka yi sa mace in ka mutu ba za ta yi aure ba ita ma ba za ta yi ba in ka mutu ba za ta yi aure ba haka in ta mutu kai ma ba za ka yi ba ba za ka yi aure ba to za su yi wannan auren ya rasa kudin da zai sai wannan zoben tsadadde dalilin wannan ya rataye kansa don ya nuna mata yana son ta in ba ka hurci ba da Allah wa zai yi wannan dalilin mace ka halaka kanka a takaice dai duk wanda yake a cikin shirka ba zai taba kasancewa a cikin kwanciyar hankali ba duk wanda yake shirka misali yake zuwa wajen boka to mafi yawanci ba su yarda da mutane duk matar da ta saba zuwa wajen boka to kullun cikin tashin hankali take domin da ta samu matsala sai da tunanin a wance ce ta mini sihiri an gane ko an mini izo wance ce ta kai ni wajen boka da abu kaza ya same ta a wajen boka aka mata an gane da kyau ko kullun cikin mummunan zato take wannan shine kenan dama shi mafi yawanci mummunan zato yana hitowa ne daga zuciya wadda take mummuna kuma sannan mafi yawanci abinda kake zato shine abinda kake yi an gane da kyau ko wannan shine kenan daga lokacin da mutum yake shirka baya kasancewa a cikin kwanciyar hankali domin Allah ya faɗi yake cewa alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin wanda suka yi imani bisu cako da imaninsu da zalunci ba wannan za su kasance a cikin kwanciyar hankali mafhumul mukhalafa ashe wanda suka cako da imanin su da shirka za su kasance a cikin mi a cikin tashin hankali Allah ya kare mu ɗan uwa masu girma daga cikin munin shirka a duniya shine sababun litasalluti shaitan shirka dalili ne da yake jawo shaidannu su ci galaba a kanka duk wanda yake mushriki ya yi nisa da Allah to aljannu sun yi kusantarsa fiye da wanda yake kula da Allah fiye da wanda yake da imani shi yasa za ku gani mafi yawancin wanda aljannu ke kamawa su ne wanda ba su damu da addini ba mafi yawanci wanda suka damu da addini Allah yana nisantar da su daga daga wannan shaidannu asali ma in dai ka yi imani da Allah mutunan kirki kake to aljanni sai dai ya ji tsoronka shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ke ba mu labari a harshen aljannu wa annahu kana rijalun min al-insi ya'udhuna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa an samu wasu mutane daga cikin an samu wasu daga cikin mutane suna neman tsarin aljannu dalilin wannan sai aljannu su kuma suka ƙara taurin kai malaman tafsiri suka ce a da aljannu suke tsoron mutane don saboda mutane ba sa ganin aljannu amma su aljannu suna gani ko ku kuke ganin mu ba mu muke ganin ku ba to sai ya kasance su mutane in suna tahiya suna iya taka aljannu suna iya zakwa su sare ice wanda gidan wani aljani ne kenan sai kasance aljannu kullun da sun ga 'yan adam gudu suke don kada a take su don sun san ba sa mi ba sa ganin su to da ƙarshe da lalacewa ta zo shirka ta zo sai ya kasance aka samu su daga cikin mutane idan suka je a daji suna balaguro in suka sabka a cikin daji sai su ce na'udhu billahi na'udhu bi sayyidi hadha alwadi min sharri min sharri afrati me da suna afratihim muna neman tsarin shugaban wannan wadin ma'ana shugaban wannan wurin ya tsare mu daga sharrin tsagerunsa ma'ana kamar sai kasance suna neman aljannun su kare su to sai aljannun suka ce to mu da muke gudun su har suna neman tsarin mu an gane ko kenan ma mun hi karhin su to a wannan lokacin manzo Allah malamai suka ce sai aljannu ya kasance sun samu dama akan ɗan adam amma duk lokacin da kasance mutunan kirki ka bi Allah ka nisanta daga shirka to za ga aljannu suna gudunka ka a yi sihirin a ƙulla a ƙulla amma sai ya ƙi shiga afuwan ina ina fama da mura da haka yi uwa masu girma babbar garkuwa da za ka yi makanka daga shaidannu wannan aljannu shine kai kokari ka rika tauhidi ka nisanci mi ka nisanci shirka Allah ya kare mu abu na gaba ɗan uwa daga cikin munin shirka anna ahla shirk adallu min al'an'am kasancewar masu shirka sun hibata hiye da dabbobi ma'ana masu shirka su ne mafi sharrin halittu daga cikin halittun Allah maɗaukakin sarki innal ladina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha sai Allah ya ce ulaika hum sharrul bariya ay sharrul khalq ashrarul khalq dukkanin waɗanda suka kafurta daga cikin yahudawa da nasaru da wanda suke shirka duk da su ma mushrikan ne Allah ya ce wannan suna a cikin wuta dawwamamma sannan kuma su ne mafi sharrin halitta a wata ayar Allah yake cewa ula'ika kal an'ami bal hum adallu wa'annan mushrikan masu shirka kamar dabbobi ne kai bari ma dai dabbobi sun hisu domin in ba wanda yake baya da hankali ba ya zaka bauta ma wanda kai ke amfaninsa ya zaka bauta ma wanda shi kansa yana neman taimako misali indiya da ake samun masu bautar shanu ko kuma masu bautar gumaka akwai wani hoto da na gani kwanaki wai an yi ambaliya su yanzu ba ma wai ta kayansu suke ba ta gumakansu suke yi allolin suke yi kaga mutum ɗauke da allansa yana kuka ka allansa ruwa su biya da shi la ilaha illallah ina hankali yake shi sa Allah ya ce goma ma dabbobi da su a lokacin jahiliya wani ne ya yi magumkin sawanka ya shirya sa ya tsaida shi tsaye sai ya huta wajen horauta abinda za a ci a dafa a aje gaban gumki ya sa albarka sannan a ci da haka suke yi ya an yi abinci sai an aje gaban gumki ya sa albarka sannan sai a ci yanzu ya tayi ya dawo yana zuwa sai ya isko gumkin ya faɗi ga ƙasa ga hutsari na meke da suna na dila a kansa ko misali mu ce munan kare ga hutsarin kare akan mi akan wannan gumkin sai ya ya dahi kansa ya ce a rabbun yabulu tha'labanu bi ra'sihi laqad hana man balat alaihi tha'alubi yace wai Allah ne kare zai hutsari akan sa aiko dukkanin abun da kare ya ma hutsari aiko ka san mummuna ne kaskantacce ne daga wannan ya ce a wannan kai ba kai bane Allah Allah gabar Allah guda mini Allah an gane ko wai lokacin tun kamin zakuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin kun san a lokacin jahiliya ma an samu wanda ba sa bautar gumaka suna ganin ya zamu bauta ma abin da muke amfanin su daga cikin su an samu Zuhair bin Abi Salma Abi Sulma yana ɗaya daga cikin shu'ara'u al-jahiliya wannan mafi yawancin waƙensa na nuna akwai wani Allah ne ba waɗannan gumakan da ake bauta ma ba kinan uwa masu girma babu wanda ya kai bata kamar wanda yake bauta ma wani Allah kuma idan muka ce mai bauta ma wani Allah ba wai sai masu bauta ma gumaka ba hatta masu bauta ma cross su waye masu bauta ma cross su ne kiristoci kaga mutum ya sa cross a gabansa wai me zai kare sa wannan cross kin za ta kare sa alhali da wani zai iya zuwa ya cire wannan cross kin ya jiwa da ita lahiya lo kuma za a karewa shi yasa me yake da suna al-imam ibn al-qayyim ya saka musu wani kalubale yake cewa a'badul masih lana su'alun nuridu jawabahu mimman wa'ahu idza mata al-ilahu bi sun'i qaumin amatuhu fama hadha al-ilahu yace masu bautar almasihu muna da tambaya idan ya kasance kun ce almasihu Allah ne kuma kuka kashe shi to wani irin Allah ne a ce wanda ya halitta su suka kashe shi an gane ko a ce Allah mutanen shi bayunsa sun kashe shi ya ce wani irin Allah ne an gani da kyau ko hankali na ɗaukan wannan bai ɗaukan wannan ya faɗi wannan ne domin su a ikirarin su an kashewa an kashe annabi isa an kashe almasihu wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum mu kuma alqur'ani ya ce muna ba su kashe shi ba ba su tsire sa ba Allah ya ɗaukaka shi ne kuma daga baya zai zo ya yaƙe su ‘yan uwa masu girma daga cikin munin shirka anna sahiba shirk la yarithu wa la yurath daga cikin munin shirka shine in kana shirka ka zamanto tataccen mushriki misali boka an gane ko ko mai botan wani Allah ko wanda yake kiristanci domin shi ma shirka ne ba zai yi gado ba kun ba za a gade sa ba an gane ko komi kudin ma'aifinka in ya mutu in dai kai mushiriki ne ba za ka yi gadonsa ba sai in ba a sani ba a baka gado an gane da kyau ko la ya tawarasa ni ahalun millatai ni shatta au kama kala sallahu alaihi wasallam ba sa gadon juna wanda suke addini daban-daban kai kana musulmi shi yana kiristanci ko kana musulmi yana shirka to ba za ku gadi juna ba wannan kawai ya ishi shirka muni a wannan babin muke ba da misali na kasashen arna da ake samun da ake samun mutum ya ce zai musulunta amma sai ya shi labarin cewa in ya musulunta fa to ba zai gadon babansa ba domin kusa akwai almustashriqun akwai wanda suke karatun addini daga cikin kiristoci dan su hana ma mutane shiga addini ko dan su tarkita mutane addini to daga cikin abin da suke sai su ce kuna ya za ku shiga a cikin addinin da in kuka shiga shi kenan ba za ku yi gadon uwayenku ba an gane ko haka suke ce musu to kun ga irin wannan yana daga cikin hikima ta da'awa da malamai suke cewa in mutum ya zo shiga ya ki shiga ya ce dan yana tsoron in ya mutu in baban shi ya mutu ya ki gadon sai a ce masa a'a za ka yi gadon sa sai a kyale shi ya shiga musulunci yanzu daga baya shiga musulunci in musulunci ya kwanta masa shi da kan shi ma in aka ba shi gadon zai cewa bai mi zai cewa bai so wanda shi ake cewa ittikabu akhaffu dararai ne da ya karbi kudin gadon babansa wanda yake ba musulmi ba da ya zamna a cikin kahurcin wanne yahi zama muni ya zamna a cikin kahurcin in uwa masu girma daga cikin munin shirka anna sahiba shirk la la yuzawwaj wa la yutazawwaj minhu idan mutum yana mushriki ba a aura masa diya sannan kun ba a aure da gare sa idan kuka san wannan masihirci ne dan sihiri ne ko bokanci yake yi ko kuma ba addinin musulunci yake ba to baya halatta ku aura masa yarku ko kuma ku auro diyansu wannan na ahlul kitab kawai aka halitta mace namiji ya auri mace amma al'aks kishiyar wannan ba zai wannan baya taba kasancewa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا kada ku auri mushrikai har sai sun yi imani wala wala tankihul mushrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a'jabatkum wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairun min mushrikin walau a'jabakum wanda yake musulmi baya halatta ya auri mace mushrika mace wadda take musulma baya halatta ta auri namiji mushriki ko kuma kirista wanda yana daga cikin wai abin da ake samu a yanzu kaga mace wanda yake birge ta shine kirista kaga mace musulma ta auri kirista kuma ta san da wannan huwa amma kuma za ta ci gaba da auren ni na gani da ido na mace da musulma ce amma tana aure da kirista to kun ga wannan zaman aure suke yi ba zaman aure suke ba zaman dadiro suke kun san dadiro to zaman dadiro suke in ba ku sani ba daga jin sunan kun san babu babu dadi ko aibi ne a ciki amma alhamdulillah ana samun wanda daga cikin mata wanda kirista zai so su su kuma su yayi dalilin musulunta su yi dalilin musuluntarsa tun a zamanin manzon Allah an samu wannan kuma a 'yan kwanakin nan ma an samu wannan a shek ajiya jiye jiyen nan a masallacinmu akwai wani musulmi da ya zo ya musulunta akwai wani kirista da ya zo ya musulunta wanda asalin shi dan nishar ne amma iyayen shi kiristoci ne da aka aihisa ya tashi a kiristansa sunan shi albert yanzu jiye jiye ya musulunta a masallacinmu ya sake suna abdulrahman yana daga cikin abin da ya dalilin musuluncinsa ko da yake daga baya ce min a abadan wannan kawai ba ne an gane da kyau ko amma yana daga cikin dalilin shine akwai wata yarinya da yaso wadda yarinyar tana daga cikin ɗalibaina famikinsu ne yana son yarinyar ya aure ta ta ce a'a ba za ta auren shi ba don shi ba musulmi ba ne da ƙarshe dai ya ce ya yarda zai musulunta don saboda dai ya aure ta an gane da kyau ko da ƙarshe muka nuna mishi a'a duk da daidan ita za ka aure amma ka kyautata niyyarka ka musulunta don wa ka musulunta don allah ga wannan meke da suna mutunan kuma militar ne wanda akwai bidiyon tana nan za ta yi yawo za ku gan shi cikin tenikin shi yanzu daga wurin aikin shi ma yanzu ya musulunta to idan aka samu wannan an samu alkhairi idan muka samu irin wannan 'yan matan akwai alkhairi wadda kirista zai so zai ce yana son ta ta ce a ita musulma ce in ya yarda ya musulunta akwai wani aure da a tarihin musulunci aka ce shine mafi tsada wanda sadakin sai kowanne tsada shine auren ummu sulaim uwar anas bin malik lokacin da wani daga cikin mushrikai ya zo yana so ya aure ta ta ce mishi to ni musulma ce kuma musulma baya halatta ta aure mushriki in ka yarda ka aure ni sai ka musulunta ni kuma na yarda in ka musulunta sadaki na shine musuluncinka an gane da kyau ko in ka musulunta ba ni son komai ya kasance sadaki na shine wannan musuluntar da kai dalilin wannan ko mutunan ya musulunta sai kasance shine aure mafi tsada dan saboda sadakin shi shine mi shine musulunci yan uwa masu girma daga cikin munin shirka annahu najisun shirka najasa ce ma'ana duk wanda yake mushriki najasa ne kun san me najasa ko shine kazanta duk wanda yake mushriki to kazami ne amma annajasul ma'nawi lan najasul hissi domin akwai annajasa al-ma'nawiyya akwai annajasa al-hissiyya akwai najasa ta tabawa akwai najasa ta ma'ana ba ana nufin da an ce mushriki najasa bane kullun ka zo kana son suna ni an ce najasa ne kun bajin wari an gane ko sai a ce a'a kai kuma akwai wauta najasa ta ma'ana ake nufi kamar aiban ta sani aka yi da wannan kenan najasa ta ma'ana shi yasa wanda yake mushriki baya taba alkur'ani shi yasa ma maza Allah sallallahu alaihi ya zo a hadisi na ha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yusafara bil qur'ani ila ardil adu makhafata an yanaluhu adu maza Allah ya hana ai balaguro da alkur'ani a kasashen makiya ma'ana kahurai dan kada su tabe shi su rike shi akwai akwai ta bidiyo da naga ta yawo ta Ronaldo wanda aka yi ta cewa ya musulunta wannan labari ba gaskiya bane a cikin bidiyon naga akwai inda yake rike da Qur'ani inda har Qur'ani ne kamil to kun ga wannan kuskure ne a bashi ya taba al wanda yake ba musulmi baya taba alkur'ani sai dai akwai qur'anin da ake iya basa shine qur'anin da yake da fassara domin ba a ce ma abu qur'ani mushaf sai in ya kasance ayoyin ne zalla ke da kwai babu tafsiri a ciki to mafi yawancin irin wanda ake raba ma wanda ba musulmai ba shine wanda yake da fassara an gane da kyau ko wanda yake da interpretation ko ko traduction wannan su ya halatta su taba dan ba qur'anin bane zalla amma qur'ani zalla baya halatta mushriki ko kafiri ya taba shi Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhalladhina amanu innamal mushrikuna najasun an gane da kyau ko mushrikai najasa ne daga cikin najasa sai Allah ya ce kada ma abu su shiga a masallaci ba na masallacin harami amma masallacin anguwar ku ba laihi ya shiga an gane ko amma masallacin harami har yanzu duk da lalacewar saudiya duk da lalacewar mahukuntan saudiya har yanzu ba su yarda su bari wani kahuri ya shiga a makka an gane ko don durar da suka yi wannan to 'yan ƙasa za su yi musu bore an gane da kyau ko wannan shine kenan akwai wani hoto da na gani na donald trump lokacin yana shugabanci ko da yake yanzu yana shirin komowa ko to allah ya kare mu daga shirinsa da ya je a saudiya a riyadh tun da ba a iya aje da su kuma yana ɗaya daga cikin wuraren da suke son zuwa amma sai dai sai dai su gani ga tv sai dai su gani ga hoto aka zo ga katon ikiran ana nuna mishi ga kaza ga kaza yana kallo yana zaro idanu ah haka ne abun yake eh haka ne amma sai dai haushi ba za ka je ba wannan shine kenan Allah ka raba mu da najasa ƴan uwa masu girma yana daga cikin munin shirka annahu la yudfanu sahibahu fi maqabiril muslimin mushriki ba a turbude sa a makabarta ta musulmai matukar mutum ba musulmi bane mushriki ne idan ya mutu na farko ba za a mishi sallah ba ba za a mishi wanka ba ba za a sa mishi likahoni ba kuma ba za a turbude sa ba a makabarta ta me a makabarta ta musulmai yanzu na farko don me yasa aka ce ba za a masa wanka ba don an masa wanka an yi mi an girma masa kun matsalar shi na gyasa ne ko an masa wankan na gyasar ba za ta mi ba ba za ta wuta ba shi yasa in mutum ya musulunta sai a ce sai ya yi mi sai ya yi wanka don ya wanke wannan na gyasar karar da za a masa a turbuɗe sa don saboda kada warinsa ya mi a ya cuta ma mutane shi yasa za a turbuɗe sa sannan kuma ba za a turbuɗe sa ba a makabartar musulmai don me yasa don saboda kada la'antarsa ta shahi wasu musulmai ko kuma don saboda kada in musulmai sun je a makabarta suna addu'a addu'ar ta yi mi ta amfane sa ko da yake ba za ta amfane sa ba shi yasa ma yana daga cikin akhta wanda wannan maudu'i ne mai zaman kansa me yake da suna akhta'una fi tauhidi ko akhta'una fil aqida yana daga cikin kurakurai wani wanda ba musulmi ba ko mushriki ya mutu kace Allah ya gafarta mishi a'a ba a ce Allah ya gafarta mishi in kace Allah ya gafarta mishi kaman kana jayayya da Allah ne domin me Allah yace inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah ba yahewa ayi masa shirka duk wanda ya mutu yana shirka Allah ba zai taba yahi masa ba hal abada to kaman in kace Allah ya yahi masa kaman kana ce Allah ka tadda wannan alƙawalin da Allah an gane ko to shi yasa idan wanda ba musulmi musulunta ba a cewa Allah ya yi masa sai dai a ce Allah rakka taki gona an gane da kyau ko domin me yake da suna ita ƙasa ma a lokacin daɗi za ta ji an gane da kyau ko shine fassarar fa ma bakata alaihimul ard alaihimus samawati wal ard ko haka ne ayar take malamai suka ce a ƙashin wannan ayar ma'ana shine idan mutanen kirki suka rasu ƙasa tana kuka don me don mutanen kirki sun rage a kanta idan mutanen banza mushrikai suka mutu sai ta rika murna murnan mi take na farko mutanen banza sun rage a kanta na biyu za su shiga a cikinta ta yi musu abin da suka yi a kanta ba sun taka a kanta ba suna bori ba sun taka a kanta ba suna rawa to yanzu su ita kuma sun zo a wajenta ko yanzu ita za ta mi ita za ta taka su shi yasa abu na farko da za ta musu in sun shiga shine za ta mi za ta matse sai gaɓoɓinsu sun matse gaba ɗayansu kawan masa sannan ta buɗe ta ce na rama wannan shine kenan yan uwa masu girma mu yi zano su da gauga tun da lokaci ya yi daga cikin munin shirka a duniya shine anna sahibahu la tu'kalu dhabihatuhu duk wanda yake mushriki ba a cin yankansa in yayi da haka in kun san wannan mutum nan masihirki ne domin kun san mafi yawancin masihirta sun yi kowa yawan yanke yanke sai kaga duk juma'a sai an yanka ko duk wata sai an yanka an gane ko kuma yankan ma sai wasu dabbobi na daban masu bakaken idanuwa ko kuma kashi babbaku ko abin da ya kama da haka don mushirki ba a cin yankansa in yayi akwai ɗaya daga cikin uwa wanda yana nan makwabta ne sun yi zama makwabta da ɗaya daga cikin manya-manyan 'yan siyasa a nan nishar duk lokaci zuwa lokaci ana yanka a kawo musu ya ce wata ran da aka kawo musu ƙullin nama suna budawa a cikin tsoka ta nama suka labo wata laya a ciki suka lalabo laya a cikin naman sai nuna naman da mi aka yanka shi dan shirka domin aljannu suna son yanka to idan kana son wata bukata sai a ce sai kayi yanka ma'ana aljannun za a yanke ma su sha jini naman sai a zo a rarraba ma mutane su ci to idan ka ci wannan naman kuma alhali ka sani ka san da ka ci haram domin yankan su mushe ne yan uwa masu girma daga cikin munin shirka annaha tujibul adawata baina sahibihi wa bainal mu'minin duk wanda yake mushiriki a musulunce ba za ka taɓa zamantowa musulmi ba cikakke har sai kayi har sai ka kisa shi ake ce ma alwala'u walbara'u matukar kayi imani da Allah to duk wanda bai imani da Allah ba ba za ka taɓa ɗokarsa a matsayin masoyi ba dole za ka kisa sai in mu'amala ta shahi al'amari na duniya wannan shi ma mudu ne mai zaman kansa kaga musulmi yana son wane kaza yana son kahuri kaza har ma yana kokarin imite da yana kokarin koyinsa irin askin sa yake son yi irin shigar sa yake son yi ke akwai wanda ma shi sunan ma irin nasa yake so a kira shi shi musulmi shi kuma wancan shi kuma wancan arne makiyin Allah akwai wanda ma daga cikin su ma zagin manzon Allah suke yi akwai wanda daga cikin su ma sun kishinin musulmai amma kai kuma kana son su wace irin zuciya ce wannan ƴan uwa daga ƙarshe yana daga cikin munin shirka annahu sababun linisiyanillahi lil abd idan mutum yana shirka yana sa Allah ya manta da shi duk lokacin da kake shirka zai sa Allah ya manta da kai me ma'anan Allah ya manta da kai shine Allah ya kyale ka kai ta shirkan sai ka mutu ka mutu a cikin shirka ya saka a wuta wala takunu kalladhina nasullaha fa ansahum anfusahum wannan shine kaɗan daga cikin munin shirka a duniya idan muka zo bayanin shirka a lahira yana daga cikin munin shirka a lahira annaha tuhbitul a'mal shirka tana lalata ayyuka duk aikin da zaka yi a duniya da zaka mutu akan shirka to wannan aikin zai zamanto a banza Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa manzo Allah yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk ku ji duk girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk darajarsa a wajen Allah Allah yake cewa da za ka yi shirka da ayyukanka gaba ɗaya suna lalacewa daga cikin irin wannan shirkar akwai shirka ta riya yi dan a gani ko yi dan a yaba ko yi dan a san kana yi ko kuma ka yin abu dan kada a ce shirka ne kake shi ma wannan nau'i ne na shirka wanda wannan yana daga cikin abin da suke mafi hatsari wanda manzo Allah yake ji mana tsoro akai kai shi yasa wata ran manzo Allah ya isko sahabbai suna hirar dajjal sai manzo Allah ya ce musu ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaykum indi min almasih ad-dajjal kuna so in baku labarin abinda na hiji muku tsoron sa hiyama da dajjal sai manzo Allah ya ce musu ashirkul khafi suka ce eh manzo Allah ya ce musu shine koyayyen shirka shine yin abu ba dan Allah ba ko yi dan a gani a ce ka iya ko abin da ya kama da haka Allah ya kare mu da shirka da riya ala ayyuhal insanu iyyaka warrada fa innaka la takhfa min Allah khafiya wa iyyaka la taj'al ma'a Allah ghayrahu fa inna sabila ar-rushdi asbaha badiya ya kai dan adam ka shedinka da mummunan zunubi mafi girma shine sa ma Allah kishiya idan kai haka ba za ka taba koyi ma Allah madaukakin sarki ba babu laihi da ya kai shirka babu laihi da ya kai shirka Allah ya kare mu da shirka sannan kuma ya karbi ayyukanmu ya ɗauke mu a matsayin musulmai ya ɗauke mu da imanin mu cikakke inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah na la isa
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنت كبير Allah ya saka malam da alkhairi bilahin katan malam sun kai matuƙa kan yi mana bayani kan abin da ya shafi shirka da kuma tun a nan duniya mai yin ta abin da zai samu sa Allah ne ya kawo mu daga yi ma Allah shirka insha Allah kamin mu tashi akwai wasu tambayoyi guda biyu waɗanda aka yi Eh, tambaya ta farko wannan yana cewa menene hukuncin a sama yawo laya kama a ɗanwa mishi laya sanadiya a ce eh, tana kare shi daga idan makiya da sauransu da kuma mugayen mutane shiwar wannan a musulunci ya halitta ko gara
jayyid eh, lalle laya a magana mafi inganci laya ko da ta alkur'ani ce magana mafi inganci shine ba ta ba ta halatta domin laya kala biyu ce akwai laya wadda aka yi da ayoyin alkur'ani aka rubuta ayoyin kur'ani aka sa aka dumke akwai layar da ko ba daga alkur'ani bane wani magani ne za a sako wasu haƙura a ciki to ita layar da ba a yi da alkur'ani ba ita malamai sun yi ijma'i akan cewa haramun ce shirka ce amma layar da aka yi da alkur'ani ita ce malamai suka yi saɓani ta halatta ko bata halatta ba amma abin da ya alkhairi shine nisantar ta domin haramun ne a shiga da alkur'ani a wuri mai najasa idan kana sanye da laya ko kana da tabbacin duk inda zaka shiga sai ka huda layar kana da tabbacin wannan baka da tabbacin wannan sai kasance kenan mafi alkhairi ga musulmi ya nisanci wannan wani wani yazo zai musulunta manzo Allah ya aza hannunsa zai zai yi mubaya'a sai manzo Allah ya lura da wuyansa akwai laya sai manzo Allah ya jaye laya sai ce lahiya sai manzo Allah ya ce dan saboda abun da ke a wuyanka yace masa man ta'allaka tamimatan wukila ilayhi duk wanda ya rata ya laya to za a wakilta shi ba layar ita kake watan ta kare ka ba to za a barka da layar ta kare ka sai ya kasance kenan a ƙarshe ba abin da zai jama mutum in ba masiha ba babban makami shine azkar yi ma yara addu'a za su kwanta ku yi musu addu'a ku toha musu ku koya musu addu'o'i da ake koya musu a makaranta su rika yi wannan shi zai kasancewa kariya a gare su insha Allah wallahu ta'ala alam
masha Allah da fatan da ya ansha Allah ne kawo mu tambaya ta biyu ita ce wanda yana tambaya e ya halatta idan sai yin addu'a ya ce ya Allah ka bani abu kaza dan annabi duk da cewa manzo Allah sallallahu alaihi yana da daraja sosai sandiyar daraja tan ko dan albarka annabi ko dan wani abu haka ya Allah ka bani ka biya min bukatata shine tambaya insha Allah wannan shi ma yana ɗaya daga cikin akhta da ake yi a babi na aqida shine ka ce ba ni kaza dan Allah dan annabi wannan yana daga cikin abin da manzon Allah ya hana a haɗa sa da Allah a cikin abubuwan da wa ake mashi Allah kawai ake mashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaki da wannan yake cewa la tatruni kama atratin nasara isa ibn maryam innama ana abdullahi wa rasuluhu kada ku rika wuce gona da iri a wajen yabona kada ku kai ni a matsayi wanda Allah bai kai ni ba ku bar ni a inda nake dan kada ku kai ni a matsayi irin wanda Yahuda Nasaru suka kai Annabi Isa suka ce dan Allah ne kuma suka ce ma shi Allah ne kenan abinda dai ya halatta ka ce shine dan son da kake ma Annabi wannan shi ake ce ma at-tawassulu bil a'mali salihah amma at-tawassulu bil zati التوسل بالرسول وما أشبه ذلك بنفسه wannan shi baya halatta amma kada kace dan son da kake ma annabi amma kace dan annabi wannan baya halatta dan Allah kawai ake domin duk abinda ake dan wa ake dan Allah dan Allah domin abinda kake so yi maka ibada ne ita kuma ibada wa ake yi ma Allah ake yi ma wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ddin Allah ya bamu ikon kiyayewa
an sun mara insha Allah waɗannan sun ne tambayoyin Allah ne maka wani kenan da fatan kowa ya shi tambayoyin kenan sai mu yi iya kokari mu ga mun kiyaye waɗannan abubuwan insha Allah ta'ala kenan kan wannan kayan mu tashi insha Allah akwai eh dattijo wanda ko da yaushe yana son koyayen mutane godiya shine dattijo mai albarka mamman sani insha Allah za mu gayyato shi ya zaka yi mutane godiya